da ne maka kuskure ne yasa ne maka ka yafe min tsakanina da kai kar mu zama abokan gaba dan Allah dan Annabi ka yafe min kawai darajar musulunci yace ni tsakanina da kai har abada ba zan yafe ma ba to shi dan yace Allah ya gaya masa wannan ya fir'auna kafirci ya fi kuma iblis din kafirci to jama'a ya ce gani a rayuwar mu sai yanzu wata hanya muke ji da yawa mutumin da za a zo neman sa gafara kai uwansa sai ce da ni da kai har lafiya da ba ya kai musulmi ne yanzu isa ka ga manzo Allah yace in musulmi da musulmi suka saba har suka wuce kwana uku ba su sulhu ba in sun mutu dukkan su dan yi sani idan ku ɗaya saki ya zo zai da ɗaya ɗaya ya ƙyansa to shi wanda ya ƙyansa in ya mutu a wannan halin shi ma ɗan yi sani kaga wannan wanda aka rufe shi gafara bayan an fata yace ba zai yafe a sulhu ba to ya fi iblis kafirci ya fi kafir aula kafirci Allah ya kiyaye mu jama'a a rika sanya zuciya mutum ya tuna fa yadda yake wa Allah mutum ya dubi girman Allah ya ga kuma laifin da yake wa Allah amma kuma Allah kullum cikin cikin jin kan mutum yake domin Allah ya ce dukkan musulmi ɗan uwa ne innamal mu'minu ikhwatun fa atilu bal akhawatu dukkan musulmi inda yake dan uwan juna ne to ku rika kyautata tsakaninku wanda ya cuci wani sannan ya zo ya nemi gafara to gafarta masa to
أربعنا تجيب على النبي وشوف موت نبغي موت نبغي داوت ظلمات المال فوق الأمر إذا أعرض يده لم يذكر ومن لم يسأل الله له نورا فما له من نور
Ubangiji yana kwatanta mana ayyukan mutanen da suka karyata alkur'ani wanda yake Allah ya ce ayi kaza ya ki aikatawa da wanda Allah ya ce a bar wani abu ya ki bari Allah yake gaya mana irin lalacewar aikin wannan mutum Allah ya ce ka zulumatin kai ka ce duhu ne kibarin a cikin kogi kogin kuma lujiyin mai tsananin zurfin gaske a cikin kogi mai tsanani kamar gaba dubu kasa sannan a ciki a yi rijiya sannan a rijiyar kuma a yi kogo to sannan kuma wannan mutum ya ga shehu maujin kana cikin wannan kogon wato kogin nan kuma sama kun ba ta zo ta lullube kogin har yau min fawqihi maujin sama da kumfar kuma ga wata kumfar min fawqihi sahabun sama da kumfar kuma ga girgije ya zo ya lullube kuma har yau zulmatun babu wa fawqa bari duhu dai ga shi nan wani kan wani inji Allah zulmatul bari ga duhun kogi wa zulmatul mawjil awwali ga duhun fa- kumfan nan ta farko wa zulmatul sani da kuma duhun kumfa ta biyu wa zulmatul sahabi da duhun girgidan nan kuma na biyu Allahu akbar idza aqraza dahu yanzu wanda yake kogin fa da Allah ya faɗa kafarsa kamar gaba dubu ne sannan kuma sama ga girgije ga kumfa ga wata kumfar ga duhun ruwa can ƙasa ga rijiya can ƙarƙashin rijiya kuma a cikin kogo sannan mutum ya- ya ya miƙe tafin hannun sai ce zai ga zai ga haske Allah ya ce yanzu ko ya ga haske wannan mutum ka ji iya misali a wajen Allah ka ji waɗannan irin dukkai sannan a cikin kogon wancan na ƙasan Allah ya ce to mutum ya ɗaga hannunsa ya gani ya gani idza kharaja dahu lam yakbirha in mutum ya daga hannunsa ba zai kusa da ya ganshi ba bare ya ganin saboda tsananin duhu to kaga haka aikin mutumin da ya karyata alqur'ani yake dukkan mutumin da Allah ya ce ayi kaza ya ki a bar kaza ya ki bari to aikin sa in dai mutumin can na cikin kogin can a cikin wancan kogon sama ga kumfa sama ga kumfa bayan ruwa ga kuma girgije to in dai na kogon nan ya daga ya ga haske haka aikin mutumin da ya karyata alqur'ani kuma ya same alherin sa a lahira ya za a yi wannan aiki jama'a mu yarda da alkur'ani irin abubuwan ku da Allah ya ce ayi ayi wanda ya ce a bari a bari wanda mun saba ni ta tuba amma mu tabbata cikin tuban kuma domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asarra man istaghfara walau ada 70 maratan fil yawm duk wanda zai nemi gafarar Allah ko da zai yi aikin sau 70 Allah zai gafarta masa abu to amma duk sanda za ka tuba ka tuba da niyyar ba za ka kuma komawa ba ka yi sharaɗin tuba kenan ka yi da na sani akan na da kai ɓacin rai abin da ya riga ya tsere ma na alheri ba kai ba da sharrin da ka aikata nan gaba kuma ka tuba akan ba za ka sake yin wannan abin ba to shine taubatan nasuwa to kun gani yaya za a yi mutum na yin a ce maka kamar zamanin nan na yanzu Allah ya ce mutum ya sallah sannan kuma ga shi abin da yake babu tausayi yanzu sai ga musulmi ƴan uwanmu malam mutum ya ɗinka sutura irin ta arna ya je fitsari ba yadda zai yi saki sannan kuma fitsarin ya ragu saboda tsananin wandan ya tsanance shi in ya taya wani fitsarin ya ƙare a jikin wandan sannan ya je ya sallah da najasa wannan abu da shaitan ya kawo mana ya damu musulmi da kyau Allah ya raba mu da shi kuma gashi musulmin mu wannan abu take sha'awa idan ba su yi wannan ba suna ganin kamar su ba ba ƴaƴa bane ma Allah ya kiyaye mu sannan kuma aure gashi yadda ya zama ba za a bari idda ta kare a nemi aure ba sai aure na da sauran ba ƙara idda ba mutum ya je ya kulla da uban ya ko kuma da wani yarinya ko da wani mutuminta ko da ita kanta ma ya ce in ta gama yana so zai tsaye aure ta to duk wanda ya ka in sun auren haramun ne mutum ba ya sanar da kowa zai auri mata sai dai ya kare ta kawai in ta gama idda in ta gama ya zai nema ko da shari'a ta ce ya halatta a yi jirwaye da kamar wanka to abin da ake yi wato in ka ga yarinya aka ce wanke ta fita aurenta ya mutu kai kuma kana da hanyar ganin ta ko ka je da iyayenta sai ka ganta da ta leko ko za ta kira wani yaro ne sai Allah ya sa kuka haɗa ido sai ta ce maka ina kwana lafiya lafiya ko bai ka ki wanke lafiya kin zo ganin gida ne tace ai aure na ya mutu a yanzu idda kike kike idda nake to sai kaji kana son to da kaji kana son ta din nan domin mai idda ba ta fita ko kofar gida to da kaji kana son ta sai kace akwai wani aboki na ku kwanan nan yayin cikiyar mata to amma irin sifar da ya sifata mun yana so kamar irin sifar mata kamar kici domin yadda ya nemi kirkin yarinya to kamar irin kirkin ki da kuma surar jiki kamar taki amma idan Allah ya yarda in kin amince ba ki riga kin niyyar kina son wani ba to zan masa bayani idan kin gama ki ko mutumin yadda kika gani kamar sura ta kamar ke kika ce yan tagwaye ne mu ma to a wani in dai haka ne idan Allah ya sa idda ta ta kare ai sai ka tashi ya ganni in gaishe sai ka ce to ma dalla ma dalla ga wannan dan sule biyu in kin je kuma a to miki sabulu ce wanka kar ka bata naira guda sun yawa sule biyu dai ka ji yadda ake luwaye da kamar wanka amma kace a ai ba da labari kai dama ana neman aure wance ai wannan kuma da kin gama idda zan zo mu shirya yaya kace a shikenan ai ni ma ina fa to aure ya lalace kenan wannan aure idan aka yi shi a wannan sura to ba aure bane duk dan da aka yi fadan zunubi ya kaga ƴaƴan mu ne yanzu idan muka auna da yadda Allah yake so da yadda muke so mu kuma muka bi sannan kuma ka ga ta wajen namiji kenan ta wajen mata da mata aka ce in aurenta ya mutu ta zauna a ɗakin mijin da ya sake ta sai ta gama idda da ta fita idan ku har Allah ya sa ya ce ba da ikon da zai rike tara ta gama idda to in ta zo gidansa ta zauna kar ta zo ko kofar gida sai ta gama idda ta tuna ran da ta gama rannan manemi zai zo ya ganta ta ganshi in yi mata shikenan a ɗaura aure amma mace aka ce mata tana idda ta fito kuma ta je ta zuna sau ɗaya ta ga idda ta lalace wacce da take bare kuma shi wanda aka ce shi zai aura kuma zai zina da ita to ya kaga irin wannan aure to irin sare waɗannan ayyuka da Allah yake ai aka ki Allah yake to duk wanda ya fita wannan hanya ran ta kiyama zai samu aikin sa dai aikata babu shi gaba ɗaya ya rushe amma nan duniya yana ganin shi hakika yana da aiki to da kyautarsa da sadakarsa da alherinsa Allah zai rika turo masa su duniya yana cinyewa idan dan kasuwa ne a ba shi riba in ma'aikaci ne a ƙara mai girma in malami ne idan ga ganin ilimi na ta ƙaruwa in mai sarauta ne ta samun ci gaba duk abin da kake dai a ciki Allah zai dinga turo maka ka cinye ladan da yake da kake aikata na alherin sai ka je lahira ka samu babu ko anni Allah ya kiyaye mu to shine Allah ya ce to in dai wanda yake a samu kogi mai zurfin kafa dubu a gaba dubu a ƙasa sannan da rijiya a ciki sannan a rijiyar da kogo sama ga kumfa ga wata kumfar sannan ga girgije ya lullube kogin to wanda yake cikin kogon ya daga hannunsa in ya ga tafin hannunsa to wanda ya bar abin da Allah ya ce ya abin da yake so to ya samu ladaran tashi kiyama Allah kiyaye mu Allahu akbar wa man lam yaj'al Allah lahu nuran din mutumin da Allah bai sa masa hasken gane gaskiya ya aiki da ita ba amma lahu min nurin duk duniya ba mai nuna mar wannan hasken kuma duk irin wa'azin da za a da za mutum za ka je ka limfa da alqur'ani ka tare a kunnan wanda Allah bai yarda yarda ba wallahi duk abin da ka faɗa sai ce ƙarya ne da wayo kawai saboda shedan ya riga ya masa hudu ba ita tafi shiga kunnan sa Allah yake in dai ba shi ya sa mutum hasken ya gane gaskiya yarda ba duk inda ka kai da kaunarsa ko ɗanka ne ko ubanka ne to ba yadda za a yi kuma yarda da gaskiya wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran kama lahu min nur duk wanda Allah bai sa mara haske ba to ba yadda za a yi sama hasken kuma Allah ya ba mu wannan haske na imani to me kace ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلهم
To, ya mutum Ubangiji yake ga mana akan irin ayyukan da muke yi muna ganin kamar aikin nan zai ƙari Allah wani abu, ka san al'adamu ta mutane, yanzu idan mutum yana yin sallah, wato da yake sallan nan wani zamani sai ya tashi da kirye sallar, idan azhar ce duk a gama sallah shi kuma yana barin tashi barin tashi ya tashi jikinsa aka salance idan ya je alwala ba kirki sarkin ba kirki malam in ya je sallar da ya ce Allahu akbar toshe toshe ne waiwaye waiwaye ne malam da ya dafa gwiwa sai ya zarce ya buga goshi a ƙasa da ya daga sai kuma daga ba zai koma ya zauna ba kamar ya dora akan goshin akan wuta maza dama sai rukungun ta zai ce assalamu alaikum tarbi ko in ya kama dama 33 nan da ake kudu zai rika hada yana jawowa gaba daya zai maza zai yi ka gani wato ha inci kenan ko wannan sallah ya dauka sallar Allah ce ya zo Allah da sallar mu Allah ya ce to in za ka yi ke dan kanka in ba za ka yi baya su sai ka gama za ka sai sai ce da mala'ika dauki ka bashi sai mala'ika ya dauka ya doka ma a goshin ka tafi da ita shi ba san yadda yana da masu yi masa ta kirki wanda suke dansa wanda kuma ba ta neman ya musu komai aljanna ta ta su ba dan su yi gaske ibadar ba malaiku kenan su ba ta bukatar aljanna ba ruwan su suka ce yanzu mu da Allah ya mu mana komai kuma dan mun yi aikin da yake mana sai ya ba mu aljanna ka gani ba ruwan su su dan Allah kawai suke dama abin da ake so da bawan Allah in zai abu ya dan Allah aljanna kuma ya bada gaskiya akwai ta kuma yana sa zuciya in Allah zai bashi ya bashi dan falala ba dan aiki ba ka gani to anan ne Allah yake kwatanta mana yace alam tara kai mutum ai ka gani dai anna Allah ubangiji yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi abin da yake cikin saman bakwai da ƙasa yana tsarkake sarautar Allah ka gani su ne mala'iku ka ga nan sama akwai mala'iku a waccan sama idan aka huda nan wato akwai mala'iku kamar duniyar nan ta ma haka kallon waccan sama yake cike da mala'iku waɗansu na subhanallah waɗansu na alhamdulillah waɗansu na ta Allahu akbar sun ran da Allah ya halitta sama suke wannan aikin ba sa huta ko da kinta ido daya ba za su daina ba kuma sai ran ta kiyama ba su da mata ba su da ƴaƴa ba su da gona ba su ba sayarwa ba sana'a kuma suna yin wannan dan bauta ba dan Allah ya ba su komai ba Allah ya ce to kai mutum in ka ki ka ki dan kanka kar ka ce ka ki ka rike Allah kar ka ce ka yi kuma ka da ta Allah dan kanka ne ma amila salihan fa lilau wa man sa'a alaiha ko wanda biye mai kyau dan kansa wanda biye muna na zunubi na kansa ba ruwan Allah yana da masu masa wal arab kaga kuma nan karkashin kasa halitta ce sau daya sau daya har kashi bakwai kamar yadda nan daya daya har kashi bakwai sama take duniya bakwai a sama nan duniya bakwai a kasa duk Allah suke bota ba sa neman Allah ya ba komai kuma Allah ya ce to mutum dukkan halittar ko da Allah ya ba wacce yawa baiwa ya ajiye wani tarihi ko kar mutum babu hatta mala'ika da zai zo ya tsaya da mu da shi to mun fi shi tsagi Allah ya ce wato ya gyara mutum a wajen halitta ya gyara shi yadda ake so laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haka Allah yake na halitta dangin mutum a mafi kyan tsewa ba ka samu halitta mai kyan sura kamar mutum ba ba ka samu kuma bawa na Allah mai saban Allah kamar mutum ba kaji kuma al'adar dan adam kenan shi ya fi kowa samun ni'ima to banda mutum wane ne ya mallaki ya mallake mata guda ɗaya ɗaya guda ɗaya ɗaya guda hudu nasa ne sannan ya yi baiwa ta ka ce ya mallaka guda ɗari Allah kuma ya yarje masa dan da mutum wa ya samu wannan sai kai matar aure guda hudu naka ne kai ɗaya sai abin da kace sannan in kana da dukiya ka sayo a kasuwa inda ake sai da bayi ka sai guda dubu in ka iya tsare su Allah biya maka izinin wannan ya'yan da suka haifa duka kuma naka ne sannan mutum Allah ya ba mulki ya mallaki wannan ya mallaki wannan sannan mutum Allah ya ajiye wa aljanna kuma talakan dan aljanna shine mai gida kuma fadin duniya nan tafiya shekara dubu biyu to ka gani amma me mutum yake mutum kulli yawmin sai sabansa ya hauyatar da zatin ubangiji amma ni'imar Allah kuma kullum sai ta sauko ga bawan Allah kullum kuma saban mutum sai ya je ga Allah haka Allah yake to Allah ya ce kun ga masu bauta mun in za ku bauta mun ku yi mai kyau dan kanku in ka kun ki to kuma ni ba ku cuce ni ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ta shine min tasbihi malaikuna nan suna ta tsarkake sarautar ubangiji wa kai ga kuma tsuntsaye ka gani Allah sarki wato ubangiji na gaya mana irin yadda mulkinsa ya dawama da kuma irin wadatarsa yadda ta buwaye dukkan duniya kaga mutum kana da mata kana da 'ya'ya sannan kuma kana da dukiya kana da gida kana da gona kana da itatuwa sannan bayan wannan kuma ka je lara ba ka aljanna Allah ya ce to dubu tsinka yi ka gani ka ga tsuntsu da yadda yake ba shi da gun da ya mallaka nan nasa ne sai ya je ya gama gida ya zuba kwai ko ya koma kinkisa an ka je saro ta kan wuta na dafa tuwo kawai sai ka tare gaba ɗaya da gidan ka fashe kai towarka ka duba wannan irin wulakanci yanzu idan ka gwada kai itacen wuta kawai za ka yi ka fare da gidanka gaba ɗaya da 'ya'yanka ma ka to gida amma kai Allah ya baka gida har kai hawa hawa sannan kai mata kai 'ya'ya ga mota ga sauransu ni'ima iri daban-daban Allah ce to dubu tsuntsu baya yarda ya saba Allah ko minti ɗaya tare da bai ba su waɗannan ɗin ba amma ya yarda ubangijinsu ne tsoron sa yake amma ka ga mutum da Allah ya mallaka mara waɗannan banda shirin saban Allah ba abin da yake so mutum kowa so yake ya samu dukiya ko ta wata hanya sannan yayi abin da zai samu ya kuma ko ta wata hanya gidan giya ne gidan mata ne kayan tata ne kayan dara ne kayan lido ne dukkan sharri ne mutum yana iya tara shi dan da ya tara dukiya to ya tara ya mutu ya barta a nan duniya in ya bari dukkan sharrin da aka yi da ita a kai masa zunubin yana lafira sannan kuma shi yana wuta mutum kenan to kaga tsuntsu Allah ya ce ba ya da gida ba ya da mata nasa sannan bai mallaki ko da gona ko itace ɗaya ba sannan shi kansa Allah yadda ya shi cikin wahala kuma yi amma kaga Allah ya ce baya saba Allah ko guda ɗaya tsuntsaye wannan annabi Sulaiman na zamanin da yake sarauta wato sai ya sa tsuntsu wannan ya je jikin wannan ya rabu wannan ya je jikin wannan suna hada tuttuke malam sai su rufe kamar faɗin garin nan ya ce wa garin nan inuwa gaba ɗaya baya son ya ji hasken rana tsuntsuwa ka za su zo mana wannan ya raba nan ba ka ga an sake rana ko da kyalli ɗaya ba Allah kuma ya rage masa babu hisabi ba abin da Allah zai masa ka gani amma bai taɓa mutane azaba irin wannan ba Allah bai yarda ba mutum da daraja yake to Allah yake mu bi shi fa mu bar kuma abin da ya hana mu wa irsafa kuna ganin tsuntsaye suna yin sauhu sauhu suna bai da Allah ai ba fidatun ajini hata hunna sai ga tsuntsu yayi haka yayi haka yana juyawa dama da hagun to Allah yake gaisarwa tsuntsu ya daga ya tilla sama Allah yake gaisarwa ya zo ya kasa Allah yake gaisarwa yayi dama ya hagun duk inda ka ga tsuntsu yana warkata to Allah yake bautawa sannan arzikinsa kuma a wuni bai kai lauma ka guda ɗaya da kai mutum ka san abin da tsuntsu zai ci idan aka idan aka ture shi gaba daya abincin tsuntsu na wuni to mutum sai ya saka shi a baki ya haɗiye gaba daya sannan ka duba ni'imar da Allah ya ba wa mutum malam idan tuwo zai ci sai an samu dawa sai ko gero ne a jika a surfe a wanke a niƙe sannan a kawo nama a kawo mai a zuba kaya wajen goma za a zuba a cikin ma sannan shi kaga tsuntsu haɗiye da kwayar da kai da yayin gaba ɗaya zai tunkuba a baka amma Allah yake gaisarwa baya saba masa wato Allah yake mana misali da tsuntsaye mu duba mu ga dabba da suke bin Allah tare da gayar da Allah ya bata mu kuma mu duba ni'imar da Allah ya bamu bai kamata mu saba Allah ba ta kullum kowane ɗaya cikin halittar nan kada alima salatahu Allah ya sanar da shi yadda zai masa wato gaisuwa ga ubangiji shine sallah din wa tasbihu da kuma irin tasbihin da zai masa wallahu ma ta'maluna alimun wallahu ubangiji alimun masani ne ma ta'maluna da abin duk da muke aikatawa na kirki da na sako Allah ya san shi ba abin da yake boyewa Allah wanda aka yi da daddare ko da rana ko wanda aka yi da kyau ko wanda aka yi hankali duk ɗaya ne a wajen Allah da me kace
لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير
To, Ubangiji ya ce lillahi mulku samawati mulkin sammai gaba ɗaya guda bakwai ɗin nan har da ƙasa taskokin da suke sama na ruwa da na arziki da taskokin ƙasa na tsiri da kuma na itatuwa duk gaba ɗaya Allah ne mallake su nasa ne kuma in ya so ya bayar in ya so ya rike ba mai masa dole wa ila lara masiru majuya rana ta da kiyama ga Allah za mu koma ga baki ɗaya dama mun to daga wajen Allah yanzu muna nan tare da Allah kuma za mu koma wajen Allah. Sai me kace?
ألم تر أن الله يزجي ذهبا ثم يولد بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلدهم فيصيب به ما يشاء ويبرئ عمن يشاء يقال سنا بركه يسحب الأبصار
إن في ذلك الآية لعبرة لأولي To, Ubangiji ya ce, Alam tara, yanzu kai mutum ba ka gani ne, an Allah Ubangiji mai girma da buwaya, yanzu ji sahaban shi ne yake kore gizagizai, jam'i ne na girgije na mu mai ɗauko ruwan nan. Allah ya ce shi ne fa yasa mala'iku suke kora su, ayya su kuhu yana kora girgije birifkin da sannu sannu da da tausayawa summa sannan kuma yawan lihu bainahu Allah ya kan haɗo tsakanin girgije ka ga ɓangare ɗaya can ɓangare ɗaya can sai ka ga sun to wannan ya to ya haɗu da wannan wannan ya to ya haɗu da wannan faja alahu rukaman sai ga ya san ya su rukaman wato wannan sama da wannan wannan sama da wannan fatarar wadaka idan suka haɗu din nan sai ga ruwa zamanin nan ya karudu yana fita ya filali tsatsakin wannan girgijan wani na zulmin sama'i min jibalin sai ga daga sama kankara kuma tana sakkowa shine dutse fiya min baradin wato akwai tsananin sanyi a cikin kankarar akwai sibu bihi man ya sha'u wanda Allah ya nufi sai same shi wa yasrifu amman yasha'u wanda kuma Allah bai nufa ba sai Allah ya tura da shi sana barkihi hakan warkatawar wannan warkiyar da dutse zai fado ko kuma aradu ta tsawa din nan ya kare ta kusa ya zabu bil absari ta tafiyar da idan mutane saboda kyallinsa da ta warkata sai ga mutum ya ji tsoro min nazir ga mai kallon warkiyar ai ai a tuba Allah na kiyaye mutum baya fado masa wannan aradin yukallimu Allahu laila Allah na juya dare wannan hara da rana ayati bi kulli minhu ma badal al-akhar wato muna cikin dare sai Allah ya shafa daren ya kawo rana ana cikin ranar sai Allah ya shafe ta ya kawo dare inna fi zalika cikin wannan aiki na Allah ai la ibratan akwai abin lura mai shiryarwa li ulul absar da mutane masu hankali na lura li ashabil basaidi mutane masu gani na zuciya kenan ala qudratillahi ta'ala wannan abu yana shiryar da mu ya nuna mana bisa ikon Allah wato shine Abdullahi ɗan Abbas ya ce akwai hikimar Allah a wajen zubo ruwa daga sama wato Abdullahi bin Abbas yace ba dan Allah na jin wato na kore girgije da tausayi yana kuma zubo ruwa kamar yadda ya kamata ba da kamar yadda ruwa yake towa daga sama domin idan girgijen nan ya haɗu kaga ya shirya zai zubo ruwan nan to ruwan yadda yake zubowa daga can sama Allah da iko yake wato wani abu ne kamar yadda ka san girman dutse kamar girman masallacin nan haka dutsen yake ruwan yake fantarwa yana farfadowa cikin girgijen to kamin gizo idan ya biyo ta birnin iska can san san daga inda yake towa akwai iska mai karfin gaske to iska sai ta kada ruwan ta kada ta fasa ta farfasa sai ta zama da shi daidai inda ko ya samu mutum ba zai mai rauni ba amma turi turi yake towa daga can sama ba da haka ba ko kan daki idan ruwa ya fada sai ya rushe dakin bare mutum kuma saboda haka in ya bantaro daga can cikin girgiza sai Allah ya sa iska ta kada shi ta buga shi mana sai ya watsi kuma ya watsi to daidai daidai daidai ka gan shi yim yim wani kuma kwantar kwantar yadda dai ba zai ci kowa ba to Allah yake wannan abu yana mana ne saboda ni'imarsa shi kansa girgizan Allah yake ba dan ya yarda ba da idan ya to ya haɗu din nan wannan ya to ka ga ka ga wani can ka ga wani can Allah yake ba dan ta usayin da yake wato jin kansa da ya lullube bayansa ba da in girgizan ya zo ya bugi daya da sai rikito ya faɗo kan mutane amma ta ga kowanne sai zo shiga sai ya haɗi wannan sai zo ya kan wannan cikin sauki Allah na mai mana rabarsa kar ya zo ya faɗo mana ya cuce mu amma mutum shi ba ruwansa sai saba Allah kansa sai yana dariya ka ji mutum na shirya za shi ya zina yana ta dariya yana munna mutum za ya sha giya kuma yana ta munna mutum kuma za shi ya sha ta yana ta munna bari a ce za a kallon sulman haɗi kuwa kuma saban Allah ne kana kana munna to dama Allah ya ce in ka saba masa kana dariya to za ka shiga wuta kana kuka kuma Allah kiyaye mu to
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الماء الليل والنهار إلا في ذلك لآية لأولي الأبصار والله خلق كل درجة من ماء فمنهم من يمشي على أرضه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرضه يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير
Ubangiji ya ce wallahu fara kulla dabbatin min ma'in. Allah ce shine halitta kowane abu wanda yake bayan duniyar nan duk gaba ɗaya sunan su dabba. Da abin da yake yawa bayan ƙasa Allah na kiransa mai diddike a bayan ƙasa. Yace duk gaba ɗaya su shine halitta su. Saboda gwanintar halitta a wajen Allah yake ga mana irin gwanintar aikinsa. dan mu gane Allah gaskiya ne abin da ya faɗa kuma gaskiya ne Allah ya ce wa minhum man yamshi ala batnihi akwai wanda yake yin tafiya akan cikinsa kamar misalin mucijiya kamar su kasa kamar su mesa kaga waɗannan su kunama waɗannan duk kana ganin suna jan tafiya wato akan cikin su suke tafiya Allah ya ce saboda gwaninta ne musu wannan sai ga sun wuce ta cikin kaya ta cikin ko'ina amma ba za su keci ba ka duba hikimar Allah nan Allah ya ce ina nuna muku wannan dan ku san iko na wa minhum man yamshi ala rijlaini kana ganin kuma cikin halittar Allah wanda yake tafiya akan sawu biyu kal insani kamar mutum wa ɗaya da tsuntsu kaga sawaye bibi ne amma mutum in ya sheka da gudu sai ya kumil guda bai tuntsuri ba yadda mai kafa hudu zai gudu hankalinsa kwance ije iya inda yake so haka Allah ya hore wa mutum mai kafa biyu in ya dinga gudu sai inda ya ga dama ya tsaya dubu tsuntsu kuma yanzu ka duba kankantar tsuntsu in ka ga girman mutum to dubu tsuntsu akwai tsuntsun da in ka sa shi a gaba ya soma gudu ba za ka kama su ba kamar zabo yanzu ko makwarwa in ka sa su a gaba da kafa dai ba za ka kame su ba amma ku kawo su biyu ne rak dubu ko kankantar su ka gani Allah da hikima yake Allah ya ce to a duba wannan da kyau a ga ikon Allah to kuma bayan wannan wa minhum man yamshi ala arba'in akwai masu tafiya kuma cikin halittar Allah wato da kawo hudu karba ha'ini tankar su ne kamar irin su zaki su giwa wal al'adu da kuma dabbobin ni'ima kamar su tinkiya su akuya kuma kaga su kafa hudu ce da su to amma dan hikimar Allah kaga cikin waɗannan kaga ka kori tsuntsu mai kafa biyu bai daga sama da kuke ba da kawo biyu sai ya tsere masa amma sai ta kori akuya ko tinkiya da kafa hudu sai ta kamo ta kuma ashe dama yawan tsawon ba shine karfin ta ba ikon Allah ne ba shine gudun ba ashe kankantar kuma ba ita ce gajiyawa ba Allah ne ya gajiyar da ita to kaga tsuntsu mai kafa biyu ya ki kamuwa ka koyi cikiya ko akuya da kafa hudu kuma ka kama saboda haka Allah ya mu lura da irin wannan abu da ibratan lil absar akwai abun lura ga mutane masu tsananin kaifin hankali to ya karu Allah ma ya shawo Allah na yin halitta abin da ya so wani ya yi shi da kaba biyu wani da kaba hudu wani kuma ya ja ciki inna Allah musani ubri ala kan abin da Allah ya ce zai yi ba ya kasawa ba kuma wannan ya gajiyar da shi ba me sa shi kuma ya yi dole sai abin da ya ga dama Allahu akbar ayi fil hayawanat al arabiyya wato akwai dabbobi na kasa wa illa in ba haka fal malaikatu su malaiku khuliqu minan nuri an halitta su ne da haske wal jinnu su ku aljanu khuliqu minan nar an halitta su ne daga wuta wa adam sayyidina adam ko khuliqa an halitta shi ne min tsini da tabo wa isa Allah ne annabi isa wanda yake amintaccen Allah khuliqa minan nauti an halitta shi ne daga wato numfashi daga shine ran sarki malaka jibril da ya buga iskan nan allazi tafahu jibrilu wanda malaka jibril ya hura shi da bi ummihi wato aljihun ga ta masana na maryamu Allah ya kara masa aminci wa dudi ita kuwa tsuka da muke gananta tukulaku Allah ya halitta ta ne min alfashi haka daga abubuwan marmari wa abuna wato kamar misalin ka gani yanzu nama in ka so abun marmarin ka ne sai Allah da kudura yake wato Allah yake gaya mana yadda yake halitta idan ka ce mutum da mani aka halitta shi to Allah yake a cikin abinci ma Allah yin halitta yanzu ka so naman ka kana cikin ci wannan naman dan marmari idan ka rage saura sai Allah sai Allah nan sai zai halitta tsutsa kuma ka ji mulkin Allah ba tsutsa sai za ta zo ta haifi tsutsa ba abin da ka rage na marmari Allah ya sai halitta tsutsa a gurin mangwara kake sha ko goba ko ayaba wanda duk ka bari da ya so mulka sai Allah ya fito da tsutsotsi a gurin ba wata tsutsa za ta zo ta kwai sannan ta haifi wannan ba saboda kudurar Allah yake nuna mana irin ikon da yake da shi dan mu amince abin da yake zai yi zai iya wanda kuma bai yi ba ba kasa yi ba kaji su an halice su masu cikin abin marmarmu irin su waɗannan irin abubuwan wa ila almuradu bil ma'i abin nufi da ruwa haqiqatu haqiqatu lima warada saboda abin da yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna Allah ubangiji mai girma da buwaya khalaqa ma khuliqan khalaqa ma'an ya halitta ruwa wa ja'ala barahu rihan ya sanya sashen ruwa ya zama misalin ƙarfi wato kamar iska wa nuran wani kojan kuma ya zama haske fa khuliqa minhu mala'ikatu Allah halitta mala'iku daga cikin wannan hasken na ruwan wajen ana fara hunaran ruwan kuma wani sahin ya zama zafi shine wuta ko kuma kamin jin Allah ya halitta aljanu daga jikin zafin wajen ana fara hudinan sahin ruwan ya zama tabo ko kuma da adamu aka halitta annan abu adamu da wannan kaban kuma wato ba abin da yake wa sai mu sai iblis kun ga iblis yadda ya hasada gare mu haka kuma ya hasada da dukkan annabawa yadda annabi adamu ta ga alal misali annabi ayuba Allah ya kare yadda da shi wato irin darajar da Allah ya ba kaga annabi ne shi sayyidina ayyuba mun shi sayyidina ayyuba an ce a cikin wato bani isra'ila waɗancan ya'yan an- annabi yaquba din nan da kuma shi annabi saƙa a annabi isu wato shi annabi isu dama shine aka haife su tare da annabi yaquba yan tagwaye ne a cikin gatumarsu dukansu kuma ‘ya'yan annabi Ishaqa ne, annabi Ishaqa kuma ɗan annabi Ibrahim ne. To ka gani wato shi annabi Isu ɗin nan shi ne ka ji waɗansu suna ce masa Yesu, to asalin sunansa Isu, to su kwa da shi da Isu da shi annabi Yaquba ‘yan tagwaye ne a cikin Jatumasu. Shi sai da na Ishaqa zamanin da Allah na fa cikin waɗannan ‘yan tagwaye da annabi Yaquba da annabi Isu ya faru a cikin Jatumasu, to zamanin nan shi Isu ko da yaushe sai rika caci zai fara fita ran da za a haife su shi ko yaquba sai ce ni zan fara fita to sai su dinga yin jayayya a cikin cikin jatumar sai wannan jatumar sai ta zo sai take da sayyidina ya sa'ad alaihi salatu wassalam sai take masa ni mai gida wato abin da yake cikin cikin nan nawa sun dame ni ko yaushe su ta kai da kawo suna buge-buge suna buge-buge saboda haka ina so kai musu magana su tsaya kawai mana annabi sa'ad Allahu akbar sai ce to matso nan sai ta da tsowa sai ce kai me kuke damunta a cikin cikin nan kuna hana ta abin da za ta yi tana jin kuna wannan ya bugi wannan wannan bugi wannan me kuke yi haka sai annabi yakubu ya ce to ai baba ka gani shi isu in shine yace mun wai dan za a zo duniya shi zai fara fitowa ni kuma nace ni zan fara fitowa shine sai ta zunguri na sai ce to kai yakuba abin da nake so da kai ka bari idan an zo haihuwa ka biyo daga bashi isu ya fara fitowa a wannan fitowar ba ita ake nufi ba ka bari ka ji abin da na gaya maka fa yace to na ji daga nan sai kuma suka bari a cikin cikin ana nan ana nan ana nan mara aka tashi haihuwa da aka tashi haihuwan nan Allah da ikonsa shi sai na Yakuba din sai ya tsaya shikenan shi isu din nan sai ya fara fitowa shi aka fara haifa to da aka fara haifarsa sai kuma Yakuba shi kuma aka haife shi kenan shi sayyidina Yakuba an sayyidina Isaka ya kufa aini suna nan suna nan ta san al'adar mace wato ita yadda take wato duk ɗanka na fara sukan ji kunyar sa aini shi kuma namiji al'adarsa wato ya fi son ɗa wanda ya gaya magana iya da to shi kenan ana nan ana nan dukan su dai amintattu ne a wajen Allah to da suka yi wayo sai ana nan sun so madatawa sai annabi yaquba yana nan yaro karami shi kuma isu yana yaro karami ran nan ana nan ana nan sai wannan tsoho na su yi saba sai ce da isu ya ce isu ya ce na'am to shi isu nan sai Allah ya mara wata halitta wacce ta keta al'adar mutane da ake halitta domin shi isu sai Allah ya masa wani jiki kamar yadda dabba ta haka cikin sa yake duk gaba daya lulluɓa da gashi yake ba inda fata take to shi sai na tsohon in saba girma ya kama su ganin su zamanin ya yi rauni amma ba makaho bane domin dukkan annaba ba makaho a tashi sai na aibu da ake cewa kamar ba a gani ba gani ne ba ba ganin ne yake yin rauni saboda shekaru kamar shi sai na yakuba da ya ta kukan nan na rasa yusufa shi ma bai zama kahu gaba ɗaya ba ganin sa ke yi rauni domin su annabawa dukansu babu wata halitta wacce za ta tauye musu wata daraja gare su to shi kenan annabi ka haka sai ce da isu in ya shafa jikin nan sai ce ka ce wannan wannan halitta ta ka ban taɓa ganin mutum kamar ka ba a jiki a lulluɓa gaba ɗaya da gashi wannan gashin da yi gani ya keta al'ada sai kuma soyayya ki su ta yi ga zuciyarsa da kyau sai fi sansa da yaƙuba din ita kuma gatuman nan saboda yaƙuba shine kamar auta a jinta sai ka fi son yaƙuba a kan isu din domin isu akwai ƴar kunya tsakanin su dan fari ne shi kenan ana nana nan sai nan sai isu ya ce to ya ce ka gani baba gatuman mu ni na ga ta fi kula da yaƙuba ni ita ne yace ba komai karka damu amma ina so zan maka addu'a amma addu'an da zan maka za ka samu alheri da kyau in ne maka amma yadda za a yi wato dama ita addu'a yadda kike duk mai son addu'a ta yi amfani to ya bada wani abu ga wanda zai masa addu'a domin farin cikin wanda zai addu'ar shine ijaba sai ce abin da nake so ka nemi akuya idan ka nemi akuya wato a yanka ta ka ba jatumar ku ta soye naman idan ta soye naman wato ka ɗauko ki idan kuna kwance da yakuba za a samu igiya ka ɗaura a kafar ka ka ɗauko igiyar in kun kwanta sai ya samun bakinta ina nan ɗaki na na masallaci na na ibada ka ban bakin riki ka ajiye kwanan naman kuma a gaban ka zamanin duk da lokacin mustajaba yayi in dare zamanin da Allah yake cewa ina mai roƙon karɓa ina mai bukata ya tambaye ni in baki domin in dare ya wuce sha biyun dare an ce ubangiji yakan faɗa haka kullum yana akwai mai roƙon wani abu in bashi akwai mai shan wani abu ya roƙe ni in bashi akwai mai addu'a amsa daga nan har ta jike to to zamanin da da wannan lokacin iba ijaba yake Allah ba ko sani yace to in lokacin yayi dama zaka ji na ja igiya da na ja igiya in ka farka to kinkimo wannan na ba ka samu idan na fito da tsoka ɗaya ne na haɗi sai roƙi Allah akan abin da zai maka amfani har abada ya fito madalla ashe zamanin da ya faɗa wannan magana ya ta gyatu na ta ji magana to ita Allah ta tana son Yaquba da kyau ita kuma sai take da Yaquba to ka ji abin da tsohon ku ya faɗa zai wa zai wa isu saboda haka kai ma zan yanka maka fata amma abin da nake so da kai idan kun je sun kwanta ka ga shi Isu ya ajiye namansa to kai ma ka ɗauko naka ka ajiye waje ɗaya kar ya gani idan an ajiye zamanin da kowa kwanta ɗin nan idan kun yi bacci to igiyar tana kafarsa uban ya ce zai ɗaura masa igiya to kai kwanciyar ka zan zo ɗaure igiyar a kafa kwankwanci daga kafar wancan ɗin zamanin duk da ka ji ana jijjiga igiyar to ka ɗau namansa ka tafi amma kar ka yi magana ni shi uban ku in kai magana ya san maganar ka ya san ta isu ɗin igiya wasu sai ita to duk sai ta koya musu naman gaba ɗaya wannan ga naka ga kuma na yakubu din da ta ba isin naka amma ba su ba san da uban da shi isin da san an soya na yakuba ba sai ɗauka da dare suka je suka kwanta sai isu da ya ga kamar yakuba ya bacci sai ɗaura igiya a ƙafarsa da ya ɗaura sai ya ja dakin ya tafi can sai kaiwa sai da na in isaka da ya kai masa ya ce to duk sanda na jijjiga ta kato ya ce to suna nan suna kwance suna kwance suna kwance to can wani zamani Allah da ikonsa lokacin amsa addu'a da yayi da annabi saka ya ji lokacin ijaba yayi sai ya ja igiyar sai to dama ga kuma da daddare da suka bacci sai ta kwance sai ta mai da igiyar a kafar sai da Yakuba to sai kan isaka sai yana kan igiyar yana diddiga sai Yakuba sai farka da ya farka isu ko yana ta baccin sa sai Yakuba sai ɗauke wannan nama naka da aka koya mar sai ka sai salama a hankali sai mika uba doban ya karba sai ya bude sai ya dauki tsoka ɗaya ya ci ya kuma dauka ya ci da ya haɗe ya dauki ruwa ya sha ya ce alhamdulillah zamanin nan sai ce to udunu ni matsayi kusa da ni da larabci wato ko da yake zamanin su ba ta magana da larabci su waɗannan suna amfani da kiryananci ne a ibrananci harshen annabi ibrahim kakan su zamanin da suka yi haka din nan ya matsa kusa da shi sai ce allahu akbar kuma zalika ala allah bi azizi yace wannan abu Allah na da ikon yin komai ya ce to hazal jasadi ka jasadi yaquba wa amma rih karihi isu wato saboda suna kwance tare duk jikinsu shi Allah ya maka tafi ya san jikin kowa irin ƙarfin jikin kowanne ya san ƙarfin jikin isu ya san na yaquba to in ya tada jikin cikin duhu ne sai ce jikin nan sai ka ce jikin yaquba amma irin ƙarfin kuma ina jin ƙarfin isu din sai ya kuma shiru da bakinsa dan ga kuma ta ce komai yake karkai magana sai da ta ba sai ce ha ga sai ta ga tuli yakuba amma ri karihi isu jikin kamar na yakuba amma ina jin karshi kuma irin na isu sai ya shiru da bakinsa to sai da ya ko isu ne shikenan sai daga hannu ya daga hannu ya karanta addu'a ya karanta addu'a irin ta neman alheri da albarka wacce ba za ta yanki ba ya ja ya ja ya ja sai shafa sai fita shi tafi shikenan sai ta yi ɗauko sauran naman ceto da ya sai kwanta igiya sai ya mayar ɗaura isi shi ma sai ya kwanciya sa kawai lahu akbar abin da Allah ya kunta shi zai kasance shi kenan gari ya waye tangaram sai isu kuma zamanin sai ya farka sai ga igiya ɗaura a kafa bai ji an ja ba sai su yau na makara yace menene izu makara mai da ado yanzu daidai sallah kenan yace ba ta sallah ka ga yanzu ga shi mun yi magana da baban ku ya ka ba ni dai na take bai faɗa maka dalili ba sai maza sai yake ki muna kunama sai ta wajen uba yanzu in salama yake ga ni baba na zo ni ban ji ka ga igiya ba har gari ya waye ga shi yace a ba ka zo ka gida yace a ba ni na zo ba yace Allah ta wata wata ya ko yace ya ko ya riga ka yace to amma maku ya kawo nasa naman shi ma ya ci gari ya riga ya waye shi ma daga hannu ya masa addu'a yace to ba dai zaka tabe ba da kai har zuriyar naka amma kuma cikakke albarka ya kuma ya riga ka Allahu akbar to su ne aka ce zuriyar annabi yaquba wanda za a ce wannan ɗansa ne wannan jikarsa ne wannan ɗan ɗansa ne daga nan har har zuwa zamanin da aka gama yin annaba annabi dubu tusunin aka samu
dukan su wanda ka lissafa sai da ya dangana da Yakuba annabi dubu har gida ne amma zuriyar annabi Yusuf din nan wanda ya sake daga baya to banda annabi Ayyuba shi ɗaya ba a samu annabi ɗaya ba da sai ilimin duniya to akasarin su waɗannan da suke masu ilimin kimiyya da kyau din nan to su ne waɗannan su kuma addu'a ta nan ta tada musu sha'anin duniya kan ba a samu kamar su ba amma kuma annabci da sauransu sai aka ba su na su ba Allah ya kara masa tsira da aminci to Allah ya ba mu albarka su jama'a ba mu addu'a nan ko kuma Allah ya sani gobe Allah ya ba mu albarka alqur'ani
alhamdulillah